إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da hallara a majalisinmu na masallacin alburhan a nan unguwar GRA garin azare a ci gaba da karatunmu na fikihun musulunci a cikin littafin matanin ashimawi na al'imam abdulbari al-rufa'i al-ashimawi rahimahullahu ta'ala kan mazhabar sadatul malikiya yau muna ranar alhamis goma sha uku afuwan ranar alhamis uku ga watan al-muharram shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗari hudu da arba'in ko uku ga watan al-muharram shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda kuma ya zo daidai da goma sha uku ga watan tara shekarar miladiya dubu biyu da goma sha takwas muna karatu a babin sallar juma'a na mun tsaya ina na a san mun fara sharuɗa dai ko arrabe daga cikin sharuɗa ko ko kuma kun manta sharuɗan wajibci na sallar juma'a guda bakwai da malam ya ambata al-islam wal bulugu والعقل والذكورية والحرية والإقامة والصحة طيب تو أي كنا مني طيب آه الرابع نمي ده نعم الإمام to na gani arrabi al'imamu min sifatihi ko? jayi to bayan malam ya yi magana a kan hutuba cikin rukunan abin da ke na rukunan juma'a muke cikin rukunan juma'a mun yi na farko almasjidu alladhi yakunu jami'an masallacin da ake salloli guda biyar a cikinsa sannan mun yi aljama'a su kansu jama'a da za a yi juma'a da su saboda ba a yin juma'a sai da jama'a sannan na uku muka yi khutuba eh khutuba ta farko da ta biyu sannan yanzu na hudu za mu tashi akan al-imam daga cikin rukunan juma'a akwai al-imam liman kuma wannan kan za ka tsinkaya tun daga faɗin aljama'a idan dai jama'a sharaɗi ne na na sallar juma'a to babu ko shakka liman sharaɗi ne inda ba a sallah da jama'a sai da liman da haka na hudu rabi'u shine al-imamu liman wa min sifatihi daga cikin siffofin limami an yakuna mimman tajibu alaihi al-jumu'at maran yace ya zama daga cikin waɗanda juma'a ta wajaba a kansu haka yake a malikiya wato wanda babu wajibi wanda babu wajibi abu bai wajaba a kansa ba ko a ce babu wajibi a kansa to baya sauke wa mai wajibi wannan wajibi hmm? wanda babu wajibi a kansa to baya sauke wa mai wajibi wannan wajibin shi yasa mace ba ta limancin juma'a saboda juma'a bata wajaba a kanta ba matafiyi baya limancin juma'a saboda juma'a bata wajaba a kansa ba bawa baya limancin juma'a saboda juma'a bata wajaba a kansa ba to haka yaro ma ba zai yi juma'a ba ba zai yi limancin juma'a ba saboda juma'a ba ta waje ba kansa ba tunda juma'a wajibi ce akan waɗanda ta waje ba akan su alal a'yan to wanda shi ba ta waje ba akansa ba idan ya zo aka bi shi shin yinsa ya sauke wajibcin ga sauran malikiya suka ce a'a wala Allah sun yi la'akari da ko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda zai zo mana batun aikin hajji yayin da annabi alaihi salatu wasallam ya ce ayyuma sabiyin hajja thumma balaga fa alaihi hajjatun ukhra ko fal ya hujja hajjatan ukhra duk yaron da ya aikin hajji sannan sai ya balaga to sai ya yi wani hajji daban na wajibi wato ya yi aikin hajji a lokacin da hajji bai waje ba a kansa ba sai aikin hajjinsa bai sauke wajibci ba saboda lokacin da yi shi yana yaro to kenan wannan zai zama dalili akan cewa aikin yaro na wajibi baya sauke wajibi har akan kansa ko balle a waninsa iska ce to don haka yaro idan idan ya ja babba sallah to sallar ba ta yi ba shi sa sun sa daga cikin sharuɗan limanci akwai balaga mafi karancin dama tamyizi daga cikin wajibcin juma'a daga cikin sharuɗan juma'a shi ma akwai balaga ga liman amma almuhim a nan irin waɗannan masail abin da ake bukata a cikinsu ba hukunci ba ne inganci inganci shi yake bukata shin yaro idan ya yi sallar juma'a ta inganta idan har in yaro ya yi sallar juma'a ta inganta to abin da ake bukata shine wadda suka bi shi tasu ta inganta amsa shine ta inganta to idan kuwa sallar su ta inganta to me yasa za a ce ba za wancan limancin bai yi ba bukata shine ta inganta amma wannan wajibi ya sauke wannan ba wajibi ya sauke ba wannan kaza wannan duk ya danganta da kowa yaya yanayin yanayin nasa yake yanzu nan idan muka zo muna sallah zai yiwu limamin nafila yake yi cikin mamu zai yiwu wani a zahar yake yi zai yiwu idan an ce la'asar ake yi zai yiwu wani a zahar yake yi zai yiwu shi kansa limamin nafila yake yi ko kuma ramuko yake yi su kuma a daɗi suke yi ko kuma a da'i yake su kuma ramuko suke yi kaga kowa babban bukata shine ingancin sallar amma matsayin wajibci ko matsayin musahabbanci ko matsayin ada'i ko matsayin qaba'i wannan ya ta'allaka ne da hukuncin kowa haka zance mai inganci a ba lallai ba ne sallar juma'a ya zama sai wanda juma'a ta waje ba a kansa abin bukata shi ne ya zama wanda wanda juma'a za ta inganta da shi wanda juma'a za ta inganta da shi to sai ya ja sallar juma'a malam yace ihtiraza min as-sabi wal musafir malaman malikiya sun yi wannan toge ne don su yi ihtirazi don su cire yaro da matafiyi wanda juma bata waje ba a kansu ba wa gairi hima da makamantansu mimman lam tajib alaihim daga cikin waɗanda juma bata waje ba a kansu ba kamar bawa wa yustaratu an yakuna al-musalli bil jama'ati huwa al-khatib malam yace sharadi ne an shardanta ya zama mai yin sallah da jama'ar shine mai khutba sharadi ne mai yin sallah da jama'ar ya zama shine mai khutba illa li udrin sai dai idan da uzuri ne tun da aka ce sharaɗi ne to ɓata hakan nan zai ɓata sallar saboda kutuba a sallar juma'a tana da matsayin da rashin ta zai iya hana juma'a haka sharaɗi ne wadda ya ja sallar shi zai yi ne shi zai yi kutuba saboda ba a taɓa gani annabi sallama ya yi kutuba kuma wani ya ja sallah ba malaka illa li udrin sai dai idan akwai wani uzuri yamna'uhu min zalika wanda zai hana shi yin hakan din min maradin na rashin lafiya aw jununin ko hauka aw nahwi zalika ko makamancin haka uzuri irin wanda shari'a za ta karba a ce mara lafiya ne limamin yayi kutubar kuma yana da wata jinya sai jinya ta tashi masa da jinya ta tashi ya zamba zai yiwu ya iya jan sallah a wannan halin ba ya taba samu na ni kaina na taba yin khutba na kammala khutba kuma sai ya zama ina da wata jinya ta tashi a daidai wannan lokacin dama da ita na karasa khutbar taka taka na haka jan sallar ba zai yiwu ba sai ya zama daga cikin waɗanda suke sahun gaba cikin limaman salawatul khams sai na umarci wani sai ya ja sallar juma'a sun ma mamuji suka yi kawai wani limami kuma yana jan sallah wani ya taɓa faruwa sakamakon rashin lafiya rashin lafiya ne to ba yadda aka iya uzuri ne wannan karɓaɓɓe haka hauka limamin hauka takan zo masa jifa jifa to ya gama hutuba kuma ko ƙarshe ƙarshen hutuba sai aka gane hauka ta zo a wannan lokacin to sai a tura wani ya yi sallah ba za a ce a maimaita kutuba ba saboda an riga da an yi ta ba bukatar a maimaita ta ko makamancin haka daga cikin uzurori da za su iya bujirowa mala yake wa yajibu intizaruhu li'udrin lil'udri qarib yana wajaba a abinan a taurara masa tunda sharadi ne shi da ya kutuba shi da ja sallah to wajibi ne ku a saurara masa lil'udrin qarib saboda wani uzuri uzurin da yake na kusa-kusa ne kamar in su karyewar alwala idan uzurin liman bai wuce alwala ce ta karye ba to kaga sai a jira shi yau alwalarsa sannan ya zo ya dawo ya ja mutane sallah ba za a ce saboda alwalarsa ta karye a tura wani ya ja sallah ba alal asahi mala ya ce bisa zance wanda yake mafi inganci shine a jira liman idan uzurinsa kaɗan ne ko da ko da ya shiga gidansa ne yau alwala ya dawo idan gidansa a jikin masallaci ko kusa da masallaci yake الخامس نبير موضع موضع الاستيطان وتقولن دا قولن da yake. wurin da yake gari ne mawdu'ul istitan wurin da yake gari ne ba kowane guri ake yin sallar juma'a ba fala tuqamul juma'atu illa fi mawdi'in yustawtanu fihi ba a tsaye da juma'a sai a gurin da ana zaman gari a cikin sa wuri ne da ana zaman gari wato akwai an yi gine-gine da gidaje irin na al'adun mutanen. Sannan gidaje ba temporary na je kana yi ka ba, ba na wucin gadi ba wanda alamu suna nuna cewa za a iya tashi. Akwai gidajen wucin gadi, kaga ba za a yi juma'a a gidajen ‘yan gudun hijira ba. don gudun hijira an musu tanti an musu ɗakuna gashi nan guri ne gari ne guda mutane ɗari biyar ko sama da haka an musu ɗakuna da waye da sauransu amma ba watsan ba ce ba mawuzin ulistisan ba ne ba wuri ne da ya zama gari ba guri ne kawai wata mafaka na wucin gadi zuwa wani lokaci to ba za a yi juma'a a wajen ba ko sun kai dubu nawa فلا تقام الجمعة بعد عيد الجمعة إلا في موضع يستوطن فيه سي أولين دا أكي زما أكي ما يدشي غري ويكون محلا للإقامة yake kasancewa guri ne na zama don rayuwa ba zama don mafaka ba yumkinul maswa fi zai yiwu ma tarewa zuwa gare shi wani ya ce ni fa na kaura zuwa gari kaza eh kaga ya tabbata gari kenan yanzu kaga gurin da filin da aka yi sassawa yan gudun hijira tanti aka abin nan yanzu wani daga azare zai hada kayansa da shirginsa da iyalansa ya ce na tafi garin yan gudun hijira na kaura garin yan gudun hijira ko a ce ya samu aiki a garin yan gudun hijira sai na aka postin din sai ce garin yan gudun hijira a can aka postin din sa kaga babu to ba gari bane can duk yawan su nan ba gari bane haka nan irin rugage waɗanda akwai waɗansu rugage za ka samu bisa al'adar mutanen ba wai gurin zama ba ne za su zauna na ɗan lokaci kaɗan su yi noma su yi waye zai su sake ƙaura sai kuma dutse wani wuri to irin waɗannan su ma ba a juma'a irin wannan ba sa yin juma'a irin wannan wuri mala yace baladan kana au qaryatan ko gari ne ko alkariya alkariya gaba take da gari to ko gari ne ko alkariya ana ko da a ce bai kai makeken gari fantame mai gari ba in dai ya kai ga a ce ya zama gari da gine-ginen mutanen garin zama ne na dindindin ba lokacin ƙaura ba na wucin gadi ba ne kuma wani ma zai iya ƙaura zuwa wajensu ko ƙaramin gari ne ko alkariya ce mai girma to wannan duka za a yi sallar juma'a mala ya ce wa amma adabul juma'ati bayan malam ya kammala kawo rukunan juma'a sai kuma ya shiga magana akan laduban juma'a fa samaniyatu malam ya ce laduban juma'a guda takwas al-awwalu ladabi na farko al-ghuslu laha yin sallar yin wanka don ita sallar juma'a al-ghuslu laha don wani an ce wankan wankan juma'a wasu ma wankan ran juma'a suke cewa kaga an ce wankan ran juma'a kaga wankan ranar ne kenan dan haka mutum sai ya wankan sattin da safe ya sa rigar sai ya tafi office daga office san sai ya wuce masallaci ce ai ai wankan juma'a shi tun da safe saboda ya danganta wankan zuwa ga ranar ne idan wanka ya danganta zuwa ga rana to zai yiwu da koyaushe inda alfijir ya ce to mutum ya yi shi ya yi wankan ranar amma ba zuwa ga ranar ba ne shi sa malam yake gusulul laha wankan don sallar juma'a kaga kenan wannan akwai bukatar ya zama yana da waɗansu sharuɗa shi sa malam bai ambata nan gaba malam yake wa huwa sunnatun wannan wanka sunna ce wannan haka yake inda inda jumhur wajen jumhurin malamai amma dai akwai masu cewa wajibi ne saboda hadisi ya zo a kansa gusul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim wankan juma'a wajibi ne akan duk wani baliki amma wannan hadisi tare da in ya inganta ma za ko da sararna shi tare da ingancinsa lafazinsa yana nuna wajibci inda a ce babu wani abun da ya nuna rashin wajibcin nasa amma in ba haka ba sahabbai duka sun ɗauki wankan juma'a wato a matsayin mustahabbi ne ba a matsayin wajibi ba kamar da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ce wanda ya yi wanka ranar juma'a to ya kyauta wanda ya wanka ranar juma'a to ya kyauta ko wanda ya ranar juma'a ya kyauta amma wanka ya fi ya zo a zamanin Sayyidina Umar yana kutuba sai Usman dan Affan ya shigo masallaci da gaggawa ya shigo masallaci da gaggawa a makare Umar yana kutuba sai tsayar da kutuba sai ce da shi Usman ya akai sai yanzu kake zuwa sallar juma'a sai ce ai na makara ne na shagala ban fargaba kisa ban ma samu dama ba sai alwala kadai ne sai umar ya da shi alwala ma kadai sai ce da shi alwala ma kadai alwudu'u faqat to amma bai ce masa ba ko ma kai wanka kuma sahabbai ba su sha a kansa su ce ka saba wajibi sai ka yi wanka abin da ya fahimta shine wankan ba dole ba Umar din ma ya bar shi a haka saboda shi ma abin da ya fahimta wankan ba dole ba sahabban ma ba a rawaito sun tayar masa rikici ba saboda abin da suka fahimta shine wankan ba dole bane haka fahimtar jumhurin malamai shine wankan juma'a ba dole bane amma sunna ce mai karfi sunna ce mai karfi saboda akwai hikima a cikin wankan juma'a hikimar ma ta bayyana cikin wani hadisi da wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam na khutba wannan masallaci sai ya kaure da da haka da hamami masallacin sai ya kaure da hamami saboda an yi ruwan sama kuma yawancin tufafin su fata ne to ka zan yaya kake gani yawa idan aka kaure to sai ya zama masallaci ya kaure sai ke cewa kai amma da za ku yi wanka wani satin da kun kyauta to daga nan ne sati da ya zagayo kuma sai ya zama masallaci ya canza kowa zai zo masallaci sai ya zo masallaci ya tafi masallacinsa bayan ya yi wanka ya gyara tufafinsa ya gyara jikinsa to wannan za a fi samun nishaɗi tunda rayuwa ce da sai an yanayi ne da za a zo a ɗan zauna a ɗan bata lokaci za a za a yi zaman jiran liman in liman yanzu zai yi khutuba in an yi khutuba za a yi sallah kun ga ya sha bamban da irin halartar sallah a zahar ko sallar la'asar duk da su ɗin ma ana buƙatar tsaftar Allah ta'ala ya ce khudhu zinatakum ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ko yaushe ma lokacin ado ne to amma dai in aka ce ai wanka lokacin lokutan salloli guda biyar akwai me akwai mashakka akwai uzurawa sai sa ba a yi umarni da yin wanka yayin kowace sallah ba amma dai kowace haduwar ma ana bukatar ya kasance ne ya kasance akwai tsafta tare da kowa saboda a yi sallah cikin nishadi kowa ya a cikin kushu'i ba tare da hamamin wani yana cutar da wani ba to amma na sallar juma'ar ya fi tsananin bukatuwa zuwa ga haka saboda daɗewar ba iri ɗaya ba ne kuma sannan haɗuwar ba iri ɗaya ba ne yanzu yin salloli guda biyar ne nan masallacin akwai nan da mita kamar ɗari biyar akwai masallaci in ka ƙara mita kamar ɗari shida akwai masallaci in ka ƙara mita ɗari biyar ɗari shida ɗari takwas ɗari uku za ka samu da masallatayya sallar asuba zuwa sallar isha duka za ka samu rarrabuwa ake amma dukkan waɗannan masallatayyan da na ambata makusanta juna idan juma'a ta yi kuma haɗuwa suke a wani masallaci guda ɗaya kaga cunkoson ya sha bambam bayan kuma daɗewar da za a yi ana zama ɗin shi ma ya sha bambam so akwai tsananin bukatuwa zuwa ga sallar juma'a ko da a babin hikima ma bukatuwa zuwa ga wanka wankan sallar juma'a ko da a babin hikima ma mala ya ce wa min shurutihi daga cikin sharuɗan shi wannan wanka na ranar juma'a an ya kuna muttasilan bin rawahi wato ya kasance yana sade ya yana sade da tafiya wato an sade da shi da tafiya sallar juma'a wannan sharadi ne idan mutum yayi wanka ranar juma'a ba lokacin tafiya masallaci ba sai ya tafi kasuwa ko ya tafi office ko ya yi bacci to wannan wankan nasa wani abu ya shiga tsakaninsa da sallar juma'a ba za a kira wannan wanka wankan sallar juma'a ba da haka bai samu wannan sunna ta wankan sallar juma'a ba ko da dai wala Allah wannan wankan da yayin ba zai je ya cutar da mutanen masallaci ba inda ko yaya aka yi dai ya ɗauke wani abu na hamami a tattare da shi zuwa aje sallar juma'a da haka hikimar dai ta samu amma sunnar kuma bai same ta ba saboda mai saboda an ce wankan juma'a wannan juma'ar kuma sallar ake nufi tunda ku haka ne to idan yayi wanka ya tafi office ya zama wankan office in yayi wanka ya tafi kasuwa ya zama wankan kasuwa idan yayi wanka yayi bacci ya zama wankan bacci in yayi wanka ya tafi sallar juma'a da wankan juma'a shi kan malaman malikiya suka ce kar a samu tazara tsakanin su saboda ya dace da ainihin wannan ladan na na sunnar wanka to wannan kaga yana nuna kenan wadda bai yi wanka ba kwata-kwata daga kasuwa a ce zai wuce masallaci ko daga wata hidimar wata hada-hada sai ya wuce masallaci to kaga zai cutar da bayin Allah tare da cewa hakan ba zai hana ingancin salaf da juma'a ba amma dai bai kyauta ba in kowan zai yi haka to masallaci ba zai daɗi ba wani daga ‘yan au yake, wani daga cikin dabbobi yake, wani daga ‘yan kifi yake, wani daga mahauta yake kaga kaga aka ce aka kaure a masallaci ba sai tsammani zai faru to shine sai mutum idan ya gama hidimarsa sai ya koma gida zai je yi wankan da zai sadar da shi da sallar juma'a madadin a ce ya yi wankan ya tafi wa inan hidimomi daga can kuma ya wuce masallaci kaga sai ya kai masallaci abin da ake gudun a kai din malai ce fa in tasala wa shtaghala fa in tasala ko wa shtaghala ba'dahu menene bi gada'in ne to na ya ya yanki fa in tasala idan yayi wanka wa shtaghala ba'dahu abi bi gada'in sai ya shagaltu da da abincin rana sai da yayi wankan ne kuma sannan zai ci abinci wani lokacin irin an gwayan nan zai ce ki samu abinci a plate kafin na fito daga wanka a ga ya fito daga wanka ya samu an haɗa abincin sannan ya zauna ya ci abincin shikenan sannan zai tafi sallar kuma ya ci abinci gumi ya feso ya sha ruwa ya yi gumi kaga daga yin gumi kuma shikenan jiki ya zama ya canza to suka ce idan ya yi wanka washtaghala bi ghada sai ya shagala da abincin rana au naumin ko ya shagala da yin bacci a adal ghusla ala al-mashhur ko ya maimaita wankansa bisa shahararren zance asani na biyu daga cikin daga cikin ladubba na sallar juma'a astiwak shiwaki to kaga shi ma yana babin da wankan tsaftace ko ya brush ko ya shiwaki kar ya je sallar juma'a bakinsa yana wani hamami sai ya zama ya cutar da mutane asalif na uku halko sha'ar aske gashi na ce sha'ar gashin kai kenan gashin kai ko gashin hammata da kuma gashin mara wannan sunan an saki gashi da sunan askewa yake komawa zuwa gare su a musulunci su ne wuraren da ake askewa ko kai ko hammata ko mara da gashin baki ma ba a aske gemu ko irin su gashin girgidin nan kowa a ta askewa ba a yi sai dai idan mutum yana cutuwa ne to shikenan sai ya aske saboda yana cutuwa to mutum sai ya aski saboda shi ma tara gashi yana taimakawa wajen tsamin mutum waɗansu da zama ba su gano wannan ba ko dai mutum ya zama ya tara gashin baya kyautata shi to kaga in an tara gashi musamman gashin ka babu ado shi shi gashin ka mutum mutumin da zai iya kyautata shi ya gyara shi to yana iya barinsa shi ba a yi kira zuwa ga aske shi ba in ba umra mutum ya sauke ko hajji ba amma idan mutum ba zai iya kyautata shi ba ko kuma zai iya cutar da shi musamman gashi irin namu gashi irin namu za ka samu galibi yakan cutar gashin larabawa idan ba a ba a kyautata shi kwakwata yake gashi irin namu idan ba a kyautata shi a ne yake saboda ka je ka je ka kanka ka sa sabulu ka sa gif ko wani abu na sabulu ka zo ka zuba ka jika da kumfa ba lalle ne saboda taron gashin kumfar ta fice gaba ɗaya ba da haka can kasan sabulu ya damfare kana zuwa kuma ka zo ka zo ka ɗauki hula ka daba a kai da haka ya gama kumewa ya gama kumewa ya to dan me gobe an yi haka jibi an yi haka gata an yi haka dan ba za ka gaba da wata jinya ba to irin wannan sai kaga mutum da zai iya ba da gashin hakkinsa ba to sai mutum ya dinga kwashe shi kawai shine zaman sa lafiya ko malu ko askin sai kowanne aski ne ba wani askin arna a cikin biyun nan yawa askin arna a neme shi a wata kala daban irin su wannan funk da masu gada da masu waye da sauransu irin wannan su ne za a ce musu askin arna amma a wa'ina askin guda biyu ko malu ko sai sai ba askin arna a ciki duka aski ne na musulunci da musulunci ya san da su to wannan shine na ganin dama ko kuma na gudun cuta amma na hammata da na mara da gashin baki shi ba na ganin dama bane shi na tsafta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi daga cikin sunnoni sunnoni na rage shine mutum ya kasance mai rage gashin bakinsa mai aske gashin bakinsa mai aske hamatarsa mai aske mararsa babu kwalliya a cikin barin gashin baki duk zuzuwa ka mutum ya bar gashin baki in ya sha koko sai ya dabbare a jikin gashin bakinsa in ya ci suya kaga dambu a jikin gashin bakinsa me gwaninta ana ka gani to baya daga cikin tarbiyya ta musulunci barin gashin baki da gususu baya daga cikin tarbiyya ta musulunci a dinga aske shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wannan shine tsafta sannan kuma haka baya daga ado barin gashin hammata baya daga ado bashin barin gashin mara duka aske su ake lokaci bayan lokaci sabai suka ce suna bibiyan waɗannan gurare suna askewa duk lokacin da aka samu kwana arba'in cikin kwana arba'in suna bi su ciccire su aske aka sai a dinga askewa rashin aske waɗannan wuraren yana taimakawa wajen tsamin mutum wannan zai zo bai aske hammatarsa ba ya je ya yi wanka bayan ya yi wanka gumi yana gangarwa shi kenan ta koma ruwa sannan shiminsa da yake sakawa tun shekaran jiya can ita ce shekaran jiya ita ce jiya ita ce yau ma ita ce kuma ya yi wanka ya, ya, ya, ya, ya, saka ta akan ruwa ta jika dole za ta yi saurin tsami za ta yi saurin abu nan ya kwanta ya yi bacci da ita dole wani ma yana taimakawa wajen dattinta da tsamunta haka gajeren wando ya yi wanka tun daga banɗaki ya daɓa shi a haka kaga ya fito gajeren wandon yana jike bai cire shi ya shanya shi ya sa wani ba sai ya sa dogon wando a kai da tsiya-tsiya ya bushe to irin wannan ne sai kaga kawai mutum shi kaɗai ya dinga jin gum a jikinsa gum a jikinsa yana da kyau ire-iren wannan abubuwan mu dinga mai da hankali a kansu wani lokacin har mataye ana cutarwa matar kana cutar da ita baka sani ba ba ka gyara bakinka singulatinka ba ka mai da hankali a kanta wala Allah ma kwaya ɗaya ce ba za ka kokari ka sai kwaya uku ko hudu ba wanda za ka dinga caccanzawa kwaya ɗaya ce kuma ba hali ka sa riga sai da ita ita ya fata wani ya cire singulatin sa ba za ka iya cin abinci kusa da shi ba amma kuma a sama ka riga ga guga nan tas ya riga ya gama haɗewa to mu ji tsoron Allah mu yi wa kanmu adalci mu yi wa abokanan mu adalci mata ma a musu adalci zama kuna yi wa mata adalci ya zama yana kyautata bakinsa saboda ko saboda iyalinsa yana kyautata rigarsa yana kyautata gajeren wandonsa yana aski sannan baya rabuwa da turare turaren nan ko ba mai tsada ba dan na abin nan dan na kwalba na mai maikon nan da ake sayarwa dan awon ɗari mutum ya saya ya je ya ajiye akan akan abin dan gado hannun gado ko akan dressing miro ko akan wani abu ko a cikin wata yar hular sai ya jefa nan da ya zo dan mulka ya shafa a nan sai shashafa a jikin sai ya shafa a jikin saboda zai taimaka an dauki ba abin dariya amma zai taimaka wani lokacin sai ka ga wani rikicin karasa ta ina yake tasowa ka rasa ta ina rikici ke taso kuma abu ne da ba za a iya gaya maka ba ba za ta ba za ta iya buɗan baki mace ta ce maka kaza ɗinka yana kaza ba sai dai ta ganin rashin daidai kawai ka rasa dalili to shi ne a irin wannan wurin sai ga an gaya wa mutum shikenan gidansa ya gyaru shi ma ya rasa ya aka yi matarsa ta canza hali shi ma shi canza to kaga hatta kenan har in muka fito irin masallaci ma ana bukatar mu zama muna da irin wannan tsaftar to shine in ka zo masallaci wallahi in ka kiyaye wannan abubuwan da nake faɗa sai ka ga sai ka ga kwalliyar ka ta maka amfani adon ka sai ka ga ya maka amfani yau singileti ce in ka saka ta a jikinka jiya ka wuni da ita ka kwana yau idan kai wanka an ka ɗora kayanka a jiki sai ki saurin sai ki saurin ɗaukan wannan wani bauri saboda me saboda wannan tsohuwar rigar da kan dora ta a kansu ta bata ada amma ita aka cire ta ko aka wanke ta ko aka shanya ta mata sha iska ta sha rana ko ba a wanke ta ba ma aka sa wata to sai kaga su waɗannan kayan sun plastic to haka shi ma gajeren wando sai a shanya shi sai a sa wani in ya so wanda aka shanya ya sha rana ya bushe goban an yanka gobe a saka shi ko da ba a sake wanke shi ban bai da ci da yawa ba amma dai daba shi akan abin nan da da da da abin nan sa da jikar nan ya bushe haka da tsiyatsiya to yana jawo sai kaga kayan jikin naka ma sun yi saurin tsani an fahimta to shi ne kaga idan kayan jikin ka yi tsami ne zai faru an zo masallaci shine tsamin da rinka tashi to sai zama ana damun waɗansu الرابع نقول تقليم الأظافر yanke faratu shi ne zama yana yanke farcensa na hannu da na kafa ranar juma'a mutum in bai manta bai kokari ya aske tun kafin ya yanke tun kafin aje sallar juma'a kar a bar farce haka haka zagada zagada babu ado a cikin barin farce kuma ya saba tarbiyyar musulunci irin masu barin farcen nan gan su zara zara baya daga cikin tarbiyyar musulunci musulmi shine ya zama yana cire farcensa ko na hannu ko na kafa wani wannan za ka samu ga faratin baya askewa ga kafar nan baya gyara ta eh ko dan irin kircin nan kircin nan na kafa shi ma a rika cire shi a dinga gogewa saboda halitta ce wannan duk yadda yayi da akwai wannan kuma babu to ka dinga kula inda akwai ka dinga dan gogewa kana son sun tsayawa ba kuma kana cikin alwala ba dan wani yana cikin alwala yana cikin alwala in yayi shafar kai yayi shafar kunnuwa sai tsaya kuma ta dirje kafarsa bai gama ta ba a sai ka gama alwala sannan ka dirje kafarka ba a hana ka ba amma dai ka kammala alwala kan to sai a dinga dirjewa ita ma saboda kun ga rashin dirje wannan shi ma da irin matsalolinsa kaga zan matar gidanka ku gadan matar ka kullun zan gadan ta yana tashi saboda wannan abin nan sai ta janta char char char ba dadi dinga gojewa yana taimakawa da zaman lafiya sannan kuma haka shi kansa a masallacin juma'ar kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kutuba wani bawan Allah ya shigo ya shigo sai yana ta tsallaka kan mutane yana ta tsallaka mutane annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kai kici kai zauna ka makara kuma ka zo kana cutar da mutane to kaga irin wannan tsallakawan har masu kirci dan wani ya taba gaya mu yace shi abin da yasa baya son zuwa masallaci kaza ya faɗi wani masallaci da ba zan faɗe shi ba shi abin da yasa baya son zuwa masallaci kaza sai kana zaune kawai sai ka ji kaushin wani akumatin ka kawai chat kawai ya ya, ya goga maka wai zai zai tsallaka wai zai zai wuce to kaga duk irin wannan bayan ga cutarwa dafa mutane da tsallaka su sannan kuma ga kafar ba a gyara ta ba kuma an je ana ta goga ta akan kafaɗin waɗansu ko ana goga ta a kumatun waɗansu kuma gashi wurin kama da yake wani yana da hidimomi na na abin da suka shafi shiga ƙasa da shiga waye da sauransu kuma irin wannan kama da yake ya zo wajen alwala da ya jika kafar sai zama ya tada abin ne kawai kaga yana goga ma a kafaɗarka kan farar rigarka kawai shi gina ya ma tambari karshe ba zai fita ma kwata-kwata to ya kamata mu zama masu taka tsantsan sosai masu taka tsantsan mu yi wa kanmu adalci a yanke farce a gyara kirki alkhamis na biyar tajannubu ma ya tawalladu min qurra'iha alkariha kike mun gama da wannan kama mala yace nisantan abinda zai haifi mummunan wari arra'ihatul kariha iskar da ba a so shine doyi ko wari ko hamami to tajannubu ma ya tawalladu minhu zalika mutum ya nisanci abin da zai haifi haka ya nisanci abin da doyi zai haifu kun ga duk abin da muka ta bayani a baya to wannan ko a masallacin juma'a ko ba masallacin juma'a amma dai ana bayani na ladubban masallacin juma'a kaga wannan ko mutum ai zai so ya zama haka a ko ina ma ko yaushe ma shi yasa annabi sallama ya ce shi abin da ya daga cikin abin da Allah ya jarabe shi da jaraba su a duniya abu biyu ya ce turare da aure turare da aure tare da muhimmancin turare kenan kamar sai su ba da turare wani sai ya ga ba ruwansa turare har gidansa in kaje in za a je da wuka za a yanka shi a gidansa ba turare ko wacce a ɗaya kaga kuskure ne السادس نشد التجمل بالثياب الحسنة yin ado da tufafi kyakkyawa ga nan ba a ce sabo ba tufafi kyakkyawa shi kuma tufafi kyakkyawan nan ya danganta kowa da kyakkyawan tufafi wajensa kowa akwai kowa ya danganta da me kyakkyawan tufafi tare da shi ko nan din nan yanzu tufafin kowa kyakkyawa ne nawa kyakkyawa na sarkin malamai kyakkyawa ne amma kun ga nasu ya fi nawa sheki da haka shi kyakkyawan in an ce kyakkyawa kar ka duba kyakkyawan wani a kyakkyawa kai a wajenka sai ka duba wanne ne kure a daka ko da kun an je masallaci kana can baya a masu tufafi amma kai ka kure cikin zo da kyakkyawan tufafi ta fiskar wankewa da gyarawa da daɗin gani السابع نبقي التطيب لها wato kamsasa kamsasa don sallar juma'a sanya kayan kamshi ko dan mayi a shafa mai kamshi a saturare mai kamshi asamin na takwas almashi laha dunar rukubi yin tafiya don zuwa sallar juma'a dunar rukubi ba tare da hawa abin hawa ba illa li udrin sai inda inda uzri yamna'uhu min zalika da zai hane shi hakan din kamar yanzu galibi masallacin juma'a sun yi nisa nisan da zaka samu da kafa ba lalle ne mutum zai zama mutum ya ya fuskanci wahala mai yawa amma dai in mutum ya samu dama a ce da kafa to ya fi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi falala ta zuwa masallaci falalar taku ya faɗa ajiye kafa daga kafa ba zai ajiye kafa face an kankare masa zunubai ba zai daga kafa face an ɗaukaka darajarsa to kaga wanda ya sa giyar babur to shi kaga in an ce sa giya shine shine abunan shine takawa dagawa shine kaga sau hudu kenan kawai da ko sau biyar taku hudu ne ko taku biyar ya isa kaga ba haka mai mota ya za a lissafa takunsa to duk da Allah subhanahu wata'ala shi ya san yadda zai wa bayansa hisabi na ayyukansu na lada to amma dai taku tunda shi annabi sallama yake yi kuma falalasta ne ta bayyana to wannan din shi malamai suka furin jayarwa sai dai idan da uzu ko rashin lafiya ko nisa ko na makamancin haka malai ce wa ammal a'zaru almubiha litakhallufi anha amma uzurori waɗanda suke halatta fashin sallar juma'a min zalika daga cikinsu almataru shadidu ruwa mai tsanani yana halatta fashin juma'a a takalluf shine fashi barin zuwa sallar juma'a almataru shadidu ruwa mai tsanani idan ruwa yana ta sauka yadda in mutum zai fita a cikin ruwa to zai je a jike ko kuma ya gamu da mura walwahlul kafiru da taɓo mai yawa alwahlu anan ba wahala ba alwahlul kafiru da kuma taɓo yumɓu mai yawa sai yadda mutum ya tafiya sallar juma'a cikko cikko da ƙarye da yake zare kafarsa takalmin ma ya tsinke to wannan yana ba da uzuri na sallar juma'a والمجزم الذي تضر رائحته بالجماعة da kuma kuturu wanda warinsa yake cutar da jama'a to sai haƙura da zuwa sallar juma'a wal maradu da rashin lafiya da yake zazzabi ko yake ciwon ciki ko ya karye a kafa ba zai baya iya tafiya da sauran jinya da take hana samun sukuni na zuwa sallar juma'a wattamridu to zai zama almaradu jinya kenan almaradu rashin lafiya attamridu jinya attamridu kula da rashin mara lafiya da shi ne asali ake cewa jinya shi kuma wancan rashin lafiya at-tamridu kula da mara lafiya wanda ya zama shine yake mika mara lafiya magani ko yake kula da juyinsa ko kuma gashi nan alamu na gargara sun zo a gare shi yana bukata masa talkini a kula da shi kar ya cika ba a nan da sauransu kudurori na rashin na mara abin da kula da mara lafiya to yana sa mutum gashi lafiyarsa kalaushi ya yi fashin juma'a amma ban da mara lafiyan da ya samu sauki yana iya komai wa kansa shi dai ba zai iya zuwa sallar juma'ar ba amma zai iya tashi ya zauna zai iya je ban daki da kansa zai iya mika hannu ya ɗebo ruwa ya sha zai iya dan fita waje jingina a baranda ya sha iska to wannan mai kula da shi zai iya so zuwa sallar juma'a saboda mara lafiyan ya riga ya dan abin ya ya ya, ya abin ko da kuwa asibiti ne suke mara lafiya ya kai irin wannan mataki na zai iya yi wa kansa abubuwa da dama to mai kula da shi sallar juma'a ba za ta fadi a kansa ba bi an yakuna indahu ahadun kamar ya zama wajen shi mara lafiya akwai wani min ahalihi daga cikin iyalansa mariban ko wa tamridu da jinya bi an yakuna indahu ahadun min ahlihi mariban to kamar ya zama tare da shi akwai wani wannan shi din ba mara lafiyar ba mai jinya tare da shi mai jinya wato mai kula da mara lafiyar ahadun min ahlihi ya kasance akwai wani cikin iyalansa mariban tare da shi mara lafiya ka zaujati kamar mata kun gane wannan wannan ko sentence ne to to ai ba bari na za ku ba da ban tambaya ba da wuce zan kin malam yace wa tamridu nan da aikin jinya wato kula da mara lafiya uzuri ne da yake hana zuwa sallar juma'a sai yake so ya fayyace maka me yake nufi sai yake bi an yakuna kamar ya zama ya kasance indahu a wajensa shi mai zuwa sallar juma'a ahadun akwai wani min ahalihi daga cikin iyalansa maridan mara lafiya bi an ya kuna maridan indahu kamar ya zama akwai mara lafiya a wajensa min ahalihi daga cikin iyalansa sai ya zama an yafe masa zuwa sallar juma'a tunda tare da shi akwai cikin iyalansa marar lafiya an gane yawa ka zaujati kamar matarsa a ce tana wajensa ba ta da lafiya walwaladi da kuma ɗansa wa ahadil abawaini ko ɗaya daga cikin iyaye guda biyu ko dukansu su biyu a ce wani ba lafiya ko matarsa ko ɗansa ko babansa ko mahaifiyarsa ba lafiya kuma shi ne mai kula da shi walaisa inda man ya'uluhu sannan babu kuma a tare da shi wadda zai kula da shi din fa yahtaju ila takhalluf sai ya bukaci yin fashi litamridihi don jinyar wannan iyalin nasa. Wa min zalika yana daga cikin irin wannan uzuri, idza tudira ahadun min aqaribi idan mutuwa ta halarto wa ɗaya daga cikin makusantansa, aw ikhwanihi ko kuma ‘yan uwansa. Yana da muhimmanci ya zama a wajen, shi ba shi ne mai kula da shi ba, to amma shi yana da muhimmanci saboda idan alamun mutuwa suka zo wa mutum to yana bukatan abubuwa da yawa kun ga yana bukatan talqini alakana masa kalmar shahada yana bukatan in ya cika a rufe gidansa a rufe bakinsa a rufe shi to idan ya zamana wadda yake wajen mai jinyar da bai san waɗannan abubuwan ba ko ba zai iya yi ba to wadda ya san cewa hakkinsa ne wannan abubuwan kuma ga lokacin juma'a yayi ga wannan kuma alamu suna nuna ya zo gargara to ya halatta ya fashin zuwa sallar juma'a don ya tsaya kan cikawar wannan bawan Allah shine min zalika yana daga irin wannan uzuri idza tudira ahadun min aqaribihi idan wani cikin makusantansa ya zo gargara au ikhwanihi ko wani cikin ‘yan uwansa ya zo gargara qala malikun imamu maliku ya ce fi rajuli yahliku yawmal jumu'ati fa yatakhallafu indahu rajulun min ikhwanihi yanzuru fi sha'nihi la ba'sa fi dhalika imamu maliku an tambaye shi dangane da fir rajuli game da mutum yahliku yawmal qiyamati yahliku yawmal jumu'ati wato yana yana da yake mutuwa ranar juma'a mutumin da zai mutu ran juma'a zai hallaka ran juma'a shine zai mutu duk magana ce akan gargarar yawa mutumin da zai mutu ran juma'a fa yatakhallafu indahu rajulun sai wani yayi fatin juma'a ya tsaya a wajensa min ikhwanihi daga cikin yan uwansa yanzuru fi sha'nihi yana kula da sha'anin wannan mai mutuwa la ba'sa fi zalika imam malik yace babu laifi cikin haka wannan la ba'sa fi zalika maqulu maqulu qala da yace qala malikun la ba'sa fi zalika shine abin da maliku din yace babu laifi cikin haka na'am to wa minha yana daga cikin irin wannan uzuri da suke hana zuwa sallar juma'a lau khafa ala nafsihi min darbi zalimin da zai tsora cewa kansa dukan wani azzalimi idan ya je sallar juma'a za a tare shi a hanya a masa tsinannen duka musamman yanzu lokacin siyasan nan yana ganin akwai waɗansu haka abokan adawa na siyasa Allah ya tsare mu daga wannan masifa da aka jefo mana eh mu a tsakankanin mu kaga muna ta adawa Allah ya sauwaje to sai ya zam akwai waɗansu da yake gan abokan adawa ne in je suna neman sa ruwa a jallo idan ya je ku sallar juma'a to yana tsoron za su iya sai shi masa inannan duka ko kuma shugaba idan ya gan shi a sallar juma'a dama yana neman sa zai za a masa ɗan karen duka, au hafsihi ko kuma za a tsare shi, idan ya ji za a tsare shi, amma nan ba a kan hakkokin mutane ba, e wanda aka mai san maci a kotu, sai ya ki zuwa, aka neme shi aka rasa, ana ta nemansa da san maci. Ran juma'a zai fita sallar juma'a ko ba zai je sallar juma'a ba. wannan uzuri ne da zai zama ya halatta a shari'a ya fashin juma'a ba uzuri bane to da kaga san ma ce kan hakkin hakkin wadansu ne kuma akan ka eh hakki ne akan ka wa akhdhi malihi ko kuma za a kwace masa dukiyarsa idan ya je za a kwace masa dukiyarsa wa kadhalika al-mu'tir hakan nan mai karamin ƙarfi shine al-mu'sir mai karamin ƙarfi ya khafu an yahdisahu gharimuhu alal afsaki yana jin tsoron wanda ya bashi bashi shine gharim yana jin tsoron wanda ya bashi bashi an yahdisahu ya tsile shi alal afsaki mala yace zance mafi inganci akwai wanda suke ganin mutum ba zai ki zuwa sallar juma'a ba za a daga mutum kafa ya ƙi zuwa sallar juma'a don ya ƙi biyan bashi ba kamar da muka faɗa yanzu akan san mace mutum ya ƙi zuwa amma wasu suna ganin a ai ai zai iya bashi tunda ba shi da halin al-mu'sir ba shi da halin biyan bashi shi kuma mara shi kuma mai bin sa bashin ya riga da ya tada rashin mutunci ko haka ne ake cewa eh ya riga da kawai shi sai an bashi ko yaya kawai sai an bashi in ya gan shi to zai takwame shi zai tsare shi za a yi za a yi rigima to wannan suka ce yana iya hana shi zuwa sallar juma'a kamar yadda masu bin bashi suke kaga su ji zuwa aikatu lokacin da ake biyan albashi a tebur su bin bashi su je su tsatsaya suna suna suna jira kana karbowa za a tare ka shikenan sai aka karba da masu tsire a gefe in kana da sauran canji ka ci tsire rabon ka kenan shikenan ba shi ba shi da daɗi wa min zalika al'ama yana daga cikin uzurori makaho alladhi la qa'ida lahu wanda ba shi da dan jagora amma law kana lahu qa'idun amma da a ce yana da dan jagora aw kana mimman yahtadi lil jami'a ko ya kasance daga cikin da za su iya sanin hanyar masallaci ya taji wato zai iya gane lil jami hanyar masallaci bila ka'idin ba tare da dan jagora ba wala yajuzu lahu at-takhallufu anha to baya halatta a gare shi yayi fashin jima'a makaho yana dan jagora inda ya san in ya san yana da ko bai dan jagoran ya san zai iya zuwa da kansa kuma kafin masu wannan basira to to to ba bai halatta yayi fashi ba ويحرم السفر عند الزوال ما لا يتي حرام ne yin tafiya yayin zawali wato yayin da rana ta karkata min yawmil jumu'ati na ranar juma'a alaman tajibu alayhi jumu'atu akan wadda juma'a ta wajaba kansa suka ce makaruhi ne kafin zawali gari ya waye da safe mutum yayi tafiya dan juma'a suka ce makaruhi idan ku azhar ta riga ta yi lokacin juma'ar ma yayi sannan ya tsari tafiyar suka ce wannan haramun ne kawai ya yi ne don kawai ya ya ki zuwa sallar juma'a da ya zama matafiya juma'a ta fada kansa kenan ko ya sauke kansa wajibi kenan kawai da kanka almuhim wannan ya danganta da me ya tashe shi ya danganta da me ya tashe shi ba za a saki abin a ce kawai makaruji ne ran juma'a mutum ya tafiya kafin zawali haramun ne ya tafiya bayan zawali bai ya danganta wani yana zaune yana zaman zamansa ranar ta yi zawalin ya yi wankan juma'a ma zai tafi sai a bugo masa waya ga wane wanan ka sun yi hatsari ya rasu a wuri kaza ya zai sai kama hanya haka ya danganta da me ya fitar da mutum don haka za mu duba ne ga me ya fitar da shi din bayan zawali hanin akwai tsanani akwai tsanani bayan zawali lokacin juma'a ta riga ta yi mutum ya tsari tafiya amma idan akwai uzuri mai ƙarfi ba su zancen hannu kuma da muka misali ko rashin lafiya ko mutuwa ko wani abu wanda yake dai mai wanda yake mai tayar da hankali ya same shi sai yayi tafiya ko rashin hakan zai jawo masa wata asara ta dukiya ko asarar iyalai kaga dole ya kama ya ce to balle kuma inda safe ne inda safe ne ya halatta tun yayi tafiya saboda wata bukata ma ba sai laruri ba bukata tana iya sa mutum yayi tafiyarsa وكذلك يحرم عليه الكلام zamu iya ƙarfa kuwa mun ce uku ko mu ƙare babin babu wani dogon bayani wa kadhalika yahrumu alayhi al-kalamu wan nafilatu haka yana haramta a gare shi yayi magana wan nafilatu da yin nafila wal imamu yakhutubu a lokacin da liman yake kutuba ga wannan mutane suna da kuskure a wannan a wannan abu annabi sallama yayi magana akai hadisai sun inganta akan maganar liman yana kutuba ana maganar amma mutane ba sa abin ba sa iya dainawa idan ana kutuba ko da Hausa ake yi in dai liman ne an riga an kira sallah lokacin dan wasu abu da suke ganin Hausa ake shi ken in an riga an kira sallah liman ya mun bari an kira sallah shikenan abin da dai liman yake faɗa sunansa kutuba sunansa khutba ta haka dole ne a saurara ba a magana ba a wasu abubuwa kawai ana sauraron liman ne manzon sallama ya ce duk wanda ya wasa da tsakuwa ma ya yi lagau duk wanda ya lagau kuma ba shi da juma'a wasa da tsakuwa ko wasa da zaren sallaya ko zanen sallaya dinga bi da yatsarsa ko ya ɗauki waya sai dinga lallatsawa ko ya dinga chatting duk wannan yana hana ladan juma'a mutum ba zai samu ladan juma'a ba ko kuma ya tsaya a bakin gate kawai ta barka dai wa mutane yawa barka dai barka dai yawa barka dai ana kutuba bai yiwu ba kai da ladan juma'a an fahimta ko an ma sallama ba za ka amsa ba annabi ya hana magana ce salamu alaikum kawai ka faka mutum ba za ka amsa ba haka nan yin nafila yin nafila ga wanda yake masallacin aka kira sallah aka fara kutuba ba zai tashi cire nafila ba amma wanda ya iso masallacin ana kutuba to zai zai iya iya iya nafila mai sauki ba mai tsawo ba mai sauki tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani ya shigo masallaci yana kutuba sai ga mutumin ya zauna yace da shi tashi kai kai sal kai raka'a biyu ne yace a yace kai raka'a biyu dan haka baya hutuba ba ta hana gaisuwar masallaci idan lokacin mutum ya shigo in masallaci ya cika mutum yana iya gaisuwar masallaci a haraba yadda sahu ya kai amma in masallaci bai cika ba to haraba ba ta daukan hukuncin masallaci to ina ga za mu haƙura haka ba zai yiwu mu kai ga ƙarshen babi ba mun zo sai mu sai sai sai mu tashi daga wannan abin nan Allahu ta'ala alam abin da muka yi da Allah ba mu ladan sa kusura Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim annabi karim wa alihi wa sahbihi ajma'in Ar-Rahmanir Rahim wannan yana cewa malam wasu irin addu'o'i ake yi a cikin sujudu gafara kawai mutum zai roƙa ko kuma wasu bukatu sannan za a iya yi da hausa to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ruku'u ku girmama Allah a cikinsa ita kuma sujjada ku matsa da addu'a domin tabbas za a amsa muku. Kaga faɗinsa ku matsa da addu'a domin tabbas za a amsa muku ya nuna cewa ba a iyakancewa mai sallah abin da zai roka a cikin sujjada ba. Ya so ya roki lahira. ya so ya roƙi duniya dangane da kuma roƙa da hausa ko da wani yare wanda ba hausa ba matsala ce ta saɓani amma dai ga wadda zai iya faɗa da larabci ba da hausa ba ba da wani yare ba to ba a yarda masa ya faɗa da wani yare ba sai da larabci amma wanda ba zai iya ba tunda annabi salma ya ce ku matsa da yin addu'a to ba za a ce shi an shiga shamaki tsakaninsa da ubangiji cewa ba ne roƙa ba sai roƙa da yaren da ya fi iyawa ya yi asirce tsakaninsa da ubangijinsa Allahu alam ya ce malam shin za a iya yin isti'aza da basmala a sallar da ake bayyana karatun fatiha da sura a wajen mamu ma'ana shi mamu kenan mamu zai iya isti'aza da basmala eh mamu zai iya har addu'ar bude sallah da zaran yayi kabbarar harama to zai dauko addu'ar bude sallah matukan limamin nasa yana saurarawa shi ma yana yin addu'a amma idan limamin nasa ba mai yin hakan bane to abin da yake wajibi a kansa shine da zarar limamin sa ya fara karatu ya saurari limamin sa akwai limamin da da yayi kabbarar harama karatu yake farawa da zarar limamin ka in yayi kabbarar harama karatu yake farawa kamar yadda yake a malikiya to da zaran ya fara karatu ba sauran kuma wani abu da za ka yi sai da ka saurari limamin amma idan limaminka yana addu'ar buɗe sallah ta yadda in yi kabbara harama yakan yi shiru gabanin ya fara karatu to kai ma za ka yi addu'ar buɗe sallah ka yi isti'aza ka yi basmala idan ka samu dama kafin ya ruku ka karanta fatiha sai ka karanta fatiha in baka samu dama ba shikenan Allahu a'lam na'am alaikum salam kamar irin jami'o'i da ana iya kullewa a tafi hutu to ya irin wannan masallatayya za mu ce irin wannan masallatayya suna nan a matsayinsu na masallatayyar juma'a da ya halatta ya sallar juma'a saboda asalin ginin yana nan mazauni ne tafiyar su hutu wani tafiyar ce temporary ba ginin ne temporary ba kuma sannan jiri-jiri ne waɗannan sun fita waɗannan sun zo waɗannan sun fita waɗannan sun zo don haka shi gurin yana nan a matsayinsa na makaranta ba zaman tamfara da yake ba haka da zaran an san jama'ar da za sun kai su sallah za su yi sallah Allahu a'lam in duka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk